ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أما الناقد التاسع من نواقد الإسلام هو اعتقاد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما وصئ الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فمن زعم ذلك فقد خلأ ربقة الإسلام من عنقه يقول الله عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال أيضا وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون لقد أخرج البيهقي وأحمد أن أمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم وغضب النبي وقال أتتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيه لا تسألوهم عن شيء فيخبرونكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وصئه إلا أن يتبعني إسناده صحيح وعيسى عليه السلام حين ينزل آخر الزمان إنما يحكم بشريعة الإسلام فما بال غيره ومن عجب الأجاب ما نراه ونسمعه عند بعض الصوفية من زندقة وتحلل ديني باسم المعرفة أو الوصول والفناء إياظا بالله فإنهم يرون ذلك جائزا لمن فني ووصل يقول أهدهم وبعد الفنا في الله كن كيفما تشاء فإلمك لا جهل وفئلك لا وزر نعوذ بالله من الحور بعد الكور أما ليلة النصف من شعبان يقول ابن رجب رحمه الله في اللطائف وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكهول ولقمان بن عامر وغيرهم يؤذمونها ويجتهدون فيها في العبادة وعنهم أخذ الناس وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها وقد قيل إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها منهم طائفة من عباد أهل بصرة وغيرهم وأنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يضل من واليت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك اللهم ارفع عنا الربا والبلا والوبا والطاعون والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين آمة يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأضل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يئش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عدوا عليها بالنواجز وإياكم ومهدثات الأمور فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال أيضا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال مالك بن عنس إمام دار الهجرة رحمه الله وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المهدثات البدائئ وقال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدئوا فقد كفيتم dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har izuwa ranar sakamako bayan ka ya ƴan uwa abu na tara cikin abubuwan da suke warware musuluncin mutum shine kudirce jin cewa wasu daga cikin mutane na iya fanɗarewa su ƙetare layi su yi aiki da wani abin da ba shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ne kuma yin hakan daidai ne ko dai da sunan walittaka ko da sunan shehuntaka ko da sunan kudubtaka ko da sunan gaufaniya kamar yadda muke ji daga bakin sufaye hakika shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama gamammiyar shari'a ce ba wai wani ba ko shi kansa allah bai yadda ya aiki da wani abu ba in ba wannan shari'ar ba ubangiji ya ce thumma ja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'iha sannan kai kanka mun dora ka akan shari'a kuma ka bita ma'ana wannan ya nuna cewa shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita daga Allah shi kansa abin bai kubuta daga gare shi ba shi kansa umarnin bai shallake shi ba shi kansa ba shi da damar ya fita daga wannan shari'a ya aikata sabanin haka domin ubangiji madaukakin sarki ya wajabta masa shi kansa ya bi wannan shari'a to haka nan dukkanin waɗanda suka biyo baya na mabiya wajibi ne akan su su koyi kuma su biyayya ga wannan shari'a waɗanda suke jin cewa wani yana iya riƙa wuyansa ya kauri har ya iya yin abin da ba annabi ne ya zo da shi ba kuma yin hakan daidai ne da sunan addini sukan kafa hujja da shubaha don ruɗi don kau da hankalin masu hankali da kidahumantar da daƙiƙai cikin musulmi musamman waɗanda ba su da ilimi kuma ba su da alaƙa da karatun addini sai su ce yau ba kwa gani annabi khadir duk da su ba za su ce annabi ba sai su ce khadiru ma ai waliyi ne ba annabi ba ne to ba ku ga yayi ta saba wa musa ba yayi abin da ba shi ne abin da annabi musa ya sani ba yayi abin da ba shi ne abin da manzon allah musa alaihi salam ya zo da shi a cikin shari'a ba kenan wannan yana nuna waliyi yana iya tunƙaho ko ya bunƙasa ko wuyansa ya isa yankan da zai iya ƙetare shari'ar annabinsa yayi abin da ba shi ne abin da annabinsa ya zo masa da shi ba kuma wai in yayi hakan daidai ne balma wannan wata daraja ce wannan wata falala ce shi yasa wani daga cikinsu yake cewa annabawa ba su kai waliyai daraja ba waliyai sama suke da annabawa shi yasa wani lokaci waliyai sukan ƙetare umarnin annabawa sukan kafa hujja har ila yau da wata shubuhar karo na biyu da ƙissar asim ibn barkiya kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa wani almajiri daga cikin almajiran annabi sulaiman alaihi salam ta yadda ya samu wata daraja da wata falala suka ce wannan yake nuna daraja da falalar da ya samu sulaimanin ma bayi da irinta da haka wannan yana nuna wali yana iya girmar annabi wai lokacin da annabi sulaiman ya ce da mutanensa a lokacin da sarauniya bilkisu take gab da ta iso fadarsa sai ya ce ayyukum ya atini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin waye daga cikin ku zai zo min da gadanta kafin ta iso nan ta musulunta to sai wani daga cikin mutane allazi indahu ilmun min alkitab wanda shine malaman tafsiri sukan ce wai an ce sunansa asim ibn barqiya wanda wannan isra'iliya ce babu wani hadisi da ya tabbatar da sunansa haka kawai dai Allah ya ce allazi indahu ilmun min alkitabi masanin littafi sai ce ana atika bihi qabla an yartadda ilayka darfuka zan kawo maka gadan kafin girar saman ka ta taba ta ƙasa suka ce wai wannan abin da yayi ai Sulaimanu ba zai iya ba da Sulaimanu zai iya shi yayi da kansa mana to amma ga wani waliyi salihin bawa yayi abin da annabi ba zai iya ba da haka wannan yake nuna alwaliyai sun girma annabawa waliyai sun sha kan annabawa har ma wani daga cikinsu yake cewa khudna buhuran waqat fatil anbiya bi sahilihi mu waliye mun shiga tekun da annabawa sai dai su wankan gefe ba su isa su shiga tsakiya ba wani daga cikinsu kuma yake cewa maqamun nubuwati fi barzakin fuwaiqar rasuli wa dunal wali matsayin annabta in an je lahira ya ɗari na manzanni amma kuma duk ba su kai waliyai ba kaga kenan da annabi da manzo waliyai su a gabansu su to waɗannan dukkaninsu shubuhohi ne da ruɗi na shaiɗan amma inda mutum yana da hankali da lafiyayyen tunani kuma yana da alaƙa da ilimi kuma musamman a ce a zuciyarsa akwai hasken imani ya san babu wata baiwa da Allah ya a duniya da ta ɗar baiwar annabta babu wani matsayi da Allah ya bawa bil'adama sama da matsayin manzanci ubangiji maɗaukakin sarki ya ce da kansa shi yake zaɓen abinsa Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi Allah shi yake zaben ‘yan aike cikin mala'iku kuma yake zaben ‘yan aike daga cikin mutane amma duk wani zaɓi da ka sani koma bayan wannan Allah ya bar mutane su je su kayansu gwamna ku zaɓi abinku shugaban ƙasa ku zaɓi kayanku kansila ciyaman amma annabawa ba ku isa ku zaɓa ba Allah yake zaɓa to wannan kaɗai bai isa ya nuna maka waɗannan su na musamman ba ne annabawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus manzanni mun daga shashin su akan shashi daga cikin su akwai wanda muke magana da su kai tsaye yanzu cewa Allah yana magana da annabawa kai tsaye wanda banda su babu wanda yake da wannan matsayi bai isa ya nuna maka darajar su ba cewa wasu daga cikin annabawan Allah da kansa ya ce wa na zama halifa na a ban ƙasa annabi adamu Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa annabi dawud ya ce ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah to waɗannan kadai ya isa ya nuna maka a tunani mai kyau da shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam annabawa da manzanni sama suke da kowa kuma abin zai daɗa fitowa fili idan an je ranar tashin alkiyama ba wani wanda ya isa ya wuce ta gaban Allah kowane aiki yayi sai da shaidar annabinsa sai annabinsa ya ce eh Allah aiki kaza da wane ya zo da shi cikin al'ummata ni na ce yayi bisa ga umarnin da ka bani da aiken da kai mun zuwa gare su shi yasa Allah ya ce fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin fala naqussanna alaihim bi'ilmin wama kunna ghaibin fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida to wanda sai da shaidarsa Allah zai karbi kayanka in yace baya ba bai yadda da shi ba babu kyau Allah zai wanke kalar ya watsar wannan in kana da hankali yayi sai nuna maka ashe kasa kake da shi kuma wanda aka ce ka bi shi ba a ce shi ya bi ka ba ya nuna gaba yake da kai wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillah ba wani manzo da muka turo face sai da muka ce ai masa da'a umarnin mu ne in ji Allah subhanahu wataala kololuwar darajar da kake so ka samu in ka je lahira Allah ya hada ka tare da annabawa wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim na farko sai ce minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa zalika al fadlu min Allah imam al-qurtubi yace anan Allah ya faɗi darajoji ne da yake wa 'yan adam darajar farko ita ce annabta sai yace minan nabiyin me biye musu siddiqin masu darajar siddiqai irin sayyidina abubakar irin na na maryam wa ummuhu siddiqa wa shuhada sai shahidai irin su Uthman irin su Umar irin su Ali to sannan wa salihin sai wanda basu kai su ba ƙasa da su sai Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa wannan tawaga ta abokai ta yi kyau wannan tim ne da Allah subhanahu wata'ala da kansa ya selection ya zaɓa ya haɗa subhanahu wata'ala to wannan da ire-iren su hujjoji ne wanda dukkanin mai hankali da imani da ilimi ya san cewa babu wani wanda yake iya kai annabi wanda shi ba annabin bane ba wanda yake daidai da annabi wanda shi ba annabin bane ba wani wanda zai wuce annabi alhalin shi ba annabin bane ba zaka khidir annabi ne cikin annabawa yana da shari'arsa daban Musa yana da shari'arsa daban da haka kowa yana aiki ne da shari'ar da Allah ya turo shi da ita ubangiji ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowannen ku mun bashi shari'a mun bashi tsarin rayuwa shi yasa zaka ga tare da fifikon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan dukkan annabawa amma annabawan da suka gabace su sun yi aiki da abin da a shari'ar sa a yau ba a yi a shari'ar annabi Yusuf a shari'ar annabi Yaqubu annabi Ishaq ana iya auren mata ya da kanwa uwa ɗaya uba ɗaya cikinsu ɗaya a lokaci ɗaya miji ɗaya amma sai Allah ya ce da annabi wa an tajma'u bainal uktaini illa ma qad salaf ku kar ku saki hada mata dangi guda uwa ɗaya uba ɗaya ciki ɗaya a lokaci ɗaya ku aure su mun hana amma a baya mun halatta to kaga wannan yana nuna maka shari'ar annabi yaqubu daban shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daban tare da cewa yaqubu bai kai manzo Allah daraja ba to haka nan in zaka dauki misalai da dama a shari'ar annabuwa ne ana kaza a shari'ar annabi wane ba a kaza a shari'ar annabi wane ana kaza a shari'ar annabi wane ba a kaza saboda ka'idar likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa da shari'arsa kuma ko a zamani ɗaya suke idan kowa Allah ya bashi littafi to kowa ya je ya aiki da littafinsa to amma duk wanda ba annabi ba kuma a zamanin annabi to dole ya ba annabin shi yasa Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun sai ce liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa zakara Allah kaseera lalle abun koyi wajibi ne gare ku cikin rayuwar manzon Allah ma'ana duk abin da yayi cikin abin da aka umarce ku da ku yi dole ku yi amma sharaɗin inda gaske kuna so ku zauna lafiya da Allah kuna so ku game da Allah lami lafiya kuma inda gaske ne kun yi imani da lahira kuma inda gaske ne ku masu ambatan Allah ne ambato mai yawa da haka khadir annabi ne shari'arsa daban musa annabi ne shari'arsa daban shi yasa a ƙarshe duk abin da ya faru tsakanin khadir da musa me khadir ya ce da musa wa ma fa'altuhu an amri ba gaban kaina ne ba zalika ma lam tastati alaihi sabara wannan abin da ka kasa hakuri ne akan sa da haka ina da ilimin da Allah ya bani ya dora ni akai kai ma da naka yace innaka ala ilmu ana ala ilm abin da kake kai daidai ne ni ma abin da nake kai daidai ne a shari'ar annabi Musa ba a kashe mutum ba a je kotu an yi shari'a ba amma a shari'ar khadir yana da damar idan ya ga mai laifi ba sai an yi prosecuting ɗinsa ba kawai ya yanke masa hukuncin kisa ya kashe shi ba wani zancen shaidu ko wani abu shi yasa suna tafiya kawai ya ga yaro kuma a shari'ar khadiru mutum ko bai balaga ba doka tana aiki a kansa daka yaro ne karami bai balaga ba amma khadir ya kama shi ya taka ya yanka shi musa ya ce a katalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin yanzu ka kashe ran da bata ji ba bata gani ba a wata kira'ar zakiyatan wacce ko balaga bata yi ba nauyin shari'a bai haukanta ba bi gairi nafsin kuma ba tare da ta kashe wata rai ba khidir yayi daidai ne a shari'arsa to sannan a shari'ar annabi khidir idan ka ga wani abu ba naka ba kana iya tabawa shi yasa da ya ga jirgin ruwa na masu hayar jirgin ruwa tare da sun kyautata musu sun ɗauke su kyauta kuma ba nasa ba ne amma kuma ya taɓa ya lalata yahuda saboda wata hikima da Allah ya sanar da shi wanda yin hakan ita ce maslaha ga jirgin ruwan maslaha ga masu jirgin ruwan da haka musa ya ce da shi a karakta hali tugurika ahlaha yanzu ka huda jirgin ruwan nan a tsakiyar teku baka san masu shi na iya dilmiyewa ba laqad ji'ta shay'an imra ka zo da abu babba to duk waɗannan abubuwa kaga shari'arsa ce ta nuna masa haka shi yasa a ƙarshe ce wa ma fa'altu an amri ba dan kaina ne ba ni ma sa na aka yi to da ka khadir duk wanda zai ruɗe ka da cewa wai khadir wali ne dan haka yayi ta saba wa annabi Musa da haka wannan yana nuna waliyai za su iya saba wa annabawan su zaka iya samu a shari'ar annabi shan giya haramun ne amma waliyai suna sha a shari'ar annabi zina haramun ce amma waliyai suna yi a shari'ar annabi luwaɗi haramun ne amma ka samu mutane da sunan shehunnai waliyai kuma 'yan luwaɗi saboda me saboda sun ce wali yana iya saba wa annabi wai musamman ma idan yana so ya yi ɓadda kama kar a gane shi irin yadda harazumi ya faɗa a cikin jawahirul ma'ani ya ce shehu tijjani ya ce zai iya halatta ga waliyi idan baya so a gane shi ya koma tantirin ɗan iska ya sha giyarsa a gaban mutane ya yi caca ya zama ɗan kowan nai ya zama ɗan damfara ɗan kuɗin ganye ɗan kuɗin ruwa ya zama mazinaci ya ce to idan wali ya zama irin haka ko da kai a idanka kana ganin wali giya yake sha ba giya yake sha ba fura yake sha ko da kai a idanka kana ganin zina yake ba zina yake ba cira gashin munkiri yake yi tsarkake mamatan yake yi wannan fa shine irin abubuwan da mutane suka haifar kuma wannan warware addinin musulunci ne ko kana so ko baka so saboda annabi ya ce e Allah ya ce e wani kuma ya zo ya ce a'a to wannan shine abu na tara cikin abubuwan da yake warware musuluncin mutum in dai ka yadda ko baka yi cewa wani zai iya saba wa annabi a shari'ar annabi kuma daidai yayi to ko shakka babu kabar musulunci ba wai shi me yin ba kai ma da ka yadda ayi domin ubangiji madaukakin sarki ne ya ce wa man yabtagi gairal islami dinan falai yi ƙubala minhu duk wanda ya bi wani addinin da ba na musulunci ba ya ce da shi zai bauta wa Allah to Allah ba zai karɓa masa ba wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma an je lahira yana cikin hasararrun bayi to kaga wannan ayat ta nuna dole abu shari'ar musulunci dole abu addinin musulunci saba wa addinin musulunci kafirci ne yana gadarwa da mutum hasara a gobe kiyama sannan Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama wa anna hadha sirati mustaqiman kace musu wannan shine tafarki na mi kake wannan shari'ar da kazo da ita fattabi'uhu kubi wala tattabi'us subula kar ku bi wasu hanyoyin fatafarraqa bikum an sabilihi sai su raba ku da tawa hanyar domin ba yadda za a yi wancan ya ce shan giya halal ne musulunci kuma ya ce haramun ne kace da ɗaya ne ƙarya ne ba yadda za a yi ƙur'ani ya ce zina haramun ce wancan yana zina kuma kace daidai yake kuma kace ɗaya ne tun da ka bar na ƙur'ani ka bi wata hanyar to ka rabu da ta ƙur'ani ubangiji ya ce zalikum wasaqum bihi wannan shine abin da Allah yake muku wasici da shi la'allakum tattaquna dan ku samu tsari daga azabarsa wanda Abdullahi dan Mas'ud ya ce duk wanda yake so ya ga wasiyar da Annabi Muhammad ya rasu ya bar al'ummarsa akai to ya karanta waɗannan ayoyi na ƙarshen suratul an'ami tun daga faɗin Allah qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana har izuwa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله امام البيهقي da imam ahmad sun fitar cikin littattafan su baihaqi a cikin shu'abul iman ahmad a cikin musnad cewa umar dan khattabi Allah ya kara masa yadda wata rana yazo da wani littafi a hannunsa wanda littafin ko yan takaddu ya samo su ne daga wajen ahlul kitabi yahudawa a wasu ruwayoyin wasu yan takaddu ne na attaura wasu yan pages ne na attaura bible old testament Umar ya zo faƙara'ahu alin nabi ya karanta wa annabi me yasa Umar ya yi haka saboda da yawa ayoyin attaura suna da kama da ayoyin alkur'ani da yawa Allah a cikin ƙur'ani in ya ce mana kuyi kaza kuyi kaza sai ya ce a attaura ma akwai wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzna bil uzni was sinna bis sinni wal juruha qisas wannan ayoyin da suke ƙur'ani akwai a attaura Allah ya ce wa katamna alaihim fiha su ma mun rubuta musu a ciki haka ubangiji ya ce muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau alal kufari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud sai ce zalika masaluhum fit tawrati waɗannan kamannin da muka faɗa na annabi muhammad da sahabbansa haka muka faɗa a at-taura وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد wannan maganar akwai ta a cikin Attaura akwai ta a cikin Linjila shi yasa Allah ya ce allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu wadanda muka ba su littafi sun san manzo Allah kamar yadda suka san ƴaƴansu bal sama da haka domin duk bayanansa mun gaya musu a ciki shi yasa ma Allah a wani waje ya ce wa kaifa yuhaqqimunaka wa indahumut tawratu fiha hukmullah dan me za su rinka kawo shari'a kotun ka alhalin attaura tana hannunsu ita ma a cikinta yadda yake a wajenka haka yake a wajensu shi yasa wata rana wani ba yahude ko wasu yahudawa aka samu wasu ma'aurata a cikinsu ma'ana zawarawa wanda sun taba aure sai suka yi zina to sun san a attaura ma jefe su za a yi a kashe su to saboda wayo sai suka gudo daga kotunansu sai suka zo gaban annabi sai suka ce wasu ne daga cikinmu suka yi zina kuma sun taba aure kai mana hukunci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce me kuka samu a attaura me attaura ta ce ku yi musu sai suka bata sai suka yi ƙarya sai suka ce ai attaura kawai ta ta yi a shafa musu bakin gawayi a fuska a dora su akan jaki a juya fuskar su ta kalli baya a yawo da su a kasuwa a kunyata su sai a sake su sai annabi ya ce to ku kawo min attauran magani sai suka je suka dauko attaura da suka zo akwai wani malamin su ana ce da shi ibnu suriya da ya zo da zai karanta wa annaba a taurar sai ya sa hannunsa a daidai inda ayatul rajmi take sai ya danne sai ya karanta tsakiya sai ya tsallake ya gaba zai wa annabi walawala zai masa cuwa-cuwa to a wajen akwai abdullahi dan salam shi kuma masanin attaura ne ya musulunta sai manzo Allah ce sai abdullahi dan salam ya ce da annabi ka ce ya daga hannunsa sai annabi ya ce daga hannunka ana daga sai ga ayar rajmu yadda qur'ani ya tabbatar haka hukuncin yake har a cikin attaura to kaga wannan yake nuna maka cewa lalle addinin musulunci yana da kamanceceniya da addinin yahudanci lalle attaura da qur'ani da linjila duk tushen su guda ne daga Allah suke to amma bari ku ji a Umar attaura zai karanta a gaban annabi bari ku ga me annabi zai masa Umar ya karanta attaura ga annabi amma annabi yana ji sai ya fusata ya bata rai wa kala yace atatahawwakuna fiha yanzu har yanzu laliban gaskiya kuke a cikin attaura bayan nazo muku da qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ibn al-khattab ya kai dan khattab wallazi nafsi bi yadihi na rantse maka da wanda raina ke hannunsa laqad ji'tukum biha bayda anqiya nazo muku da abin da yafi na attaura haske nazo muku da abin da yafi na attaura gamsarwa nazo muku da qur'ani kamar rana a tsakiyar wuni kamar wata daren goma sha hudu manzo Allah ya ce la tas'aluhum an shay'in fa yukhbirunakum bihaq ahir ko tambaya kar ku yi wa yahudawa ko za su gaya muku gaskiya fatakdibunahu ballantana ku karyata au bi batilin fatusaddiqunahu ko su gaya muku ƙarya garin faɗar ƙaryar kuma ku surubta ku ku gasgata su ma'ana tare da attaura littafin Allah ce amma mu abutanta ba ba amintattu bane ba zaka iya tambayar ba yahude menene a cikin attaura sai ya boye maka to shine manzo Allah yake kar ma ku tambaye su domin ko da gaskiya ce za su iya cutar ku za su iya ha'inta ku za su iya boye muku ita domin suna boyewa manzo Allah ya sake cewa wallazi nafsi biyadihi na rantsi da wanda raina ke hannunsa law anna Musa kana hayyan a yau ko da annabi Musa ne yake raye kaga dai matsayi irin na annabi Musa kalimullahi abokin maganar Allah darajar da Allah ya ba annabi Musa ba kowane annabi ya same ta ba amma bari ku ji abin da manzo Allah yake faɗa game da Musa yake wallahi ko Musa ne yake raye a yau ma wasi'ahu illa ayyat ba'ani ba abin da zai Allah ya saurare shi sai ya bi ni sai ya aje manzancin sa ya aje annabtarsa ya aje littafin sa na at-taura ya dawo ya bi ni to yanzu annabi idan yayi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sauka daga kujerarsa ya sallama wa manzo Allah sai a ce wani wali shi yana da dama ya ketara wa manzo Allah layi kuma an yi magana ka ce waliyan nan ai jikokinsa ne waliyan nan ai su suka sanar da mutane shi waliyan nan kaza alhalin waliyan nan kishiyoyinsa ne hasada suke masa yan takara ne a gare shi aka nada su ko suka nada kansu kullum abin da suke so ya za su su yayi ma daga cikin al'ummarsa ya za su su jana su duk abin da ya zo da shi sai da suka yi masa kishiya ba wani abu da manzo Allah ya zo da shi waliyai ba su yi masa kishiya ba waɗannan dai waliyan shedan din da ake bi a yau har isra'i da miraji da manzo Allah shi kadai cikin annabawa Allah ya da shi amma sai da aka ce an yi da shehu tijjani shi ma an yi isra'i da miraji da shi annabi musa duk da Allah ya ce yayi magana da annabi musa amma Allah bai ce ya ga annabi musa a musa ya gan shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matarsa ta ce duk wanda ya ce muku annabi ya ga Allah ƙarya yake annabi bai ga Allah ba amma yayi magana da shi amma sau da dama zaka ji an ce shehuwa ne ya ga Allah kiri da muzu ƙiri da muzu kai hacca ake yi shehuwa na kai haƙuri aikin da ka ba Allah ya gaza ba wai maganar annabi ake ba tun sun wuce wannan har Allah ma zage shi suke yi akan waliyansu da shehunansu to ya ƴan uwa masu albarka wannan aƙida ta rusa musulunci a fakaice yadda da masu ita a matsayin musulmai ne kafirci ne yana cikin abubuwa da suke warware musuluncin mutum da haka wannan shine abu na tara mu duba mu gani annabi isa alaihi salatu wasalam zai zo ƙarshen zamani amma saboda girma da darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu isa tare da isa yana da linjila yana da littafi amma idan zai dawo a ƙarshen duniya aje littafinsa zai in ya zo da qur'ani zai yi hukunci sau da dama waɗansu sukan rikice su ce to ai an ce annabi isa zai dawo to in ya dawo da wace shari'a zai aiki da shari'ar manzo Allah zai aiki ba annabi zai dawo ba zai dawo ne don ya zo ya kunyata kiristocin da suke kalubalantar manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaifa takunu idza nazala fikum ibnu maryam hakaman adila fa yaqtul al-khinzir wa yad'a al-jizya ya za ku idan Isa dan Maryam ya dawo cikin ku sahabbai suka ce ya zai dawo sai manzan Allah ya ce hakaman adila zai dawo ne a matsayin mai hukunci na adalci ba annabi zai dawo ba ba nabiyan mursalan zai zo ba maza Allah ya ce ya qatulul khinzira zai zo ya kashe alade kashe alade dan ya gazgata wa kiristoci cewa ba shi yasa su cin alade ba alade ba dabbaci bace ba halal bace a shari'ar annabi Isa cin alade su suka kirkiri kayan su da kansu da cin mushe da sauransu duk su suka zo da abin su ba Isa ya zo da shi ba sannan manzo Allah ya ce wa yadul jizya zai dauke hukuncin aiki da jizya wanda jizya shari'ar annabi ce duk kiristan da zai rayu da musulmi a ƙasarsu to musulunci ya ce a yi ɗayan biyu ko ya bar addinin sai shigo namu in kuma ya ce a'a to a bar shi a nasa amma da sharaɗi zai rinka biyan haraji ga gwamnatin musulunci kuma zai bi dokoki da ƙa'idojin musulmi qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min allazina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sadirun to wannan hukunci na jizya hukunci ne wanda Allah zai soke shi kafin tashin alkiyama amma har annabi ya bar duniya ba a soke shi ba saboda lokacin sokewan ne bai yi ba ba kuma sabon wahayi za a yi ba tuni an yi wahayin kamar yanzu ne muna lokacin sallar azhar ka zo kai sallar juma'a ba uzuri kai sallar kai la'asar ba uzuri kai ba matafiyi ba kai ba mara lafiya ba kai ba komai ba kuma lokacin sallah bai ba kaga anan laifinka ba shine kayi sallar ba ai a laifinka shine kayi ta lokacin ta bai yi ba domin kowace ibada tana da lokaci kamar yanzu ne mutum ya ce zai yi aikin haji ba za a ce ya zo da aikin haji ba amma ya yi shi ba lokacinsa ba yin ba lokacinsa ba shi zai sa ba za a karba ba da haka hukuncin jizya akwai shi a shari'a manzo Allah amma ɗauke shi da za a yi ba zai yi aiki ba sai isa ya sauka saukar isa ita ce lokacin aikin ba wai shi isan ne zai zo da shi ba ballantana ka ɗauka sabon wahayi za a yi masa ballantana ka ɗauka annabi zai zo a'a zai zo ne ya shari'a da addinin manzo Allah ya shari'a da Qur'ani ya jagoranci mutane sallah ya karanta fatiha ya kabbara harama ya yi sallah irin ta manzo Allah irin ta addinin musulunci shi yasa hafizu zahabi da ya zo tarjama isa alaihi salam a cikin siyaru alamin nubala ya ce isa annabi ne mai ci da rabo biyu ya rayu annabi manzo kuma zai rayu sahabin annabi domin me sharaɗin sahabbantaka kai imani da manzo Allah ka gamu da shi kuma ka mutu akan shari'arsa yace isa sun haɗu a isra'i da miraji da manzon Allah kaga ya gan shi daman imani da shi kan babu wani annabi da Allah ya aiko wanda bai imani da manzo Allah ba sai an gaya musu zan aiko annabin ƙarshen zamani ku yadda da shi da ka duk sun imani da shi to sannan Isa zai zo ya aiki da shari'a manzo Allah kuma zai mutu akan addinin sa da haka Isa yana da darajar sahabbantaka kuma yana da darajar manzanci da Allah madaukakin sarki ya bashi to ko Isa idan ya zo sai ya bi manzo Allah ballantana wani wanda ba shi su ba wannan yake nuna maka aqidar masu irin wannan aqida annabawa din ba su kai waliyai ba kamar yadda muka faɗa annabawa ƙasa suke da waliyai domin annabawa suna da dokokin da waliyai dokokin ba sa aiki a kansu suna iya ƙetara su da aka shi ya ma ɗaya daga cikin sufaye yake faɗa ya ce wa ba'adal fanafin lahi kun kaifa ma ta sha fa ilmuka la jahalun wa fi'luka la wizru wai idan kai fana'i kai wusuli kai abin da suke kira tarbiyatul azkari irin abin da in sun yi sai su zama alloli kamar yadda suke faɗa ya ce to idan kai haka ka zama yadda kake so ka yi abin da ka ga dama ka hole duk abin da ka faɗa na ilimi ko mutane su fahimta ko ka su fahimta ko ƙur'ani ya faɗa ko bai faɗa ba ba isa a ƙaryata ka ba ba jahilci dan kai yanzu na musamman ne yanzu kai ba sai ka bi ƙur'ani ba ma kai ma kana iya kawo naka da kanka wa fi'luka la wizru kuma duk abin da zaka aikata babu zunubi na'udzu billahi min al-hawri ba'da al-kawri ya uwa muna kwanakin watan sha'ban wanda akwai abin da yake kewayawa yake keta hazo game da abin da ake faɗa ake yadawa na falalar rabin watan sha'aban lailatun nisfi min sha'aban lailatun nisfin min sha'aban ma anzalallahu biha min sultan ba wata aya da ta faɗi falala ko wata ibada da za a yi game da daren tsakiyar watan sha'aban akwai hadisai da wasu daga cikinsu na ƙarya ne wasu daga ciki sun inganta akan falalar tsakiyar watan sha'aban amma ba su ce ga wata ibada da za a yi ba to yin ibada a wannan dare yana daga cikin abubuwan da ba musulunci ne ya zo da su ba asali daga yahudawa aka same su mu gane abu yana da falala daban kuma a bauta wa allah a wannan lokaci ko a wannan waje daban ita ibada daban falalar abu kuma daban abu kaza yana iya kasancewa mai falala amma Allah bai sa ka kai komai a wajen ba da ka sai ka rayu kamar yadda kake rayuwa yau da kullum ba tare da kirkirar wani abu da sunan addini don samun falala wannan abu mai falala ba domin ibada asluha at tawaqquf asali a babin ibada shine ba a yin ta da molanka dole sai an jira mai Allah ya ce mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar shi yasa ɗaya daga cikin malaman musulunci ibnu rajab al-hanbali a cikin littafinsa mai suna lataiful ma'arif duk shekarar musulunci baki ɗaya da watannin musulunci baki ɗaya sai da ya musu babi kowanne da abin da ya tabbata da wanda bai tabbata ba a cikinsa wanda mutane suke yi ibn rajab yake cewa wa lailatun nisfi min sha'ban kaga daren rabin sha'ban kana tabi'una min ahli shami tabi'ai mutanen sham sun kasance ka khalid ibn ma'adan kamar irin khalid dan ma'adan wa makhul da makhul wa luqman ibn amir da luqman dan amir wa gairuhum da wasunsu yu'azzimunaha suna girmama daren rabin watan sha'ban wa yajtahiduna fiha fil ibadati suna dagewa wajen ibada sai ce wa anhum akhadha nasu daga gare su mutane suka samo wannan abu ba daga Allah ko annabi ba an gane ko sai ce wa anhum akhadha nasu fadlaha wa ta'zimaha daga nan ne mutane suka samo falala da girmama lailatul nisfi min sha'ban sai ce wa qad qila kuma malamai sun ce innahu balagahum fi zalika asarun isra'iliya su ma din labaran yahudawa suka samu daga yahudawa suka samo sai ce fa minhum man qabilahu minhum da haka daga nan ne duk wanda kaga yayi riko da kankam na yin wannan ya samo tushe da makama daga wajen wa'ancan tabi'ai yan sham su kuma daga wajen banu isra'ila wa wafaqahum ala ta'zimiha minhum ta'ifatun min ubadi ahli basra wasu daga cikin masu yawan ibada na mutanen basra suka goyi da bayansu sai ya ce wa gairuhum da ma wasunsu ya ce wa an kara zalika akfarul ulama min ahalil hijaz amma mafi yawan malamai a duniya ba su yadda da wannan ba tun daga kasar saudi arabia ma'ana makka da madina wanda su ne masaukar wahayi da duk kasashen da suke kewaye da wannan waje irin yaman da sauransu to abin da wannan yake nunawa duk mutumin da a yau yake ɗaukar cewa akwai wata ibada da za a yi a daren nisfu sha'ban kuma a wayi gari a ɗau azumi to ya sani cewa yahudawa suke suka koyar kuma daga wajensu ya samo asali kuma wannan ita ce makamar Allah ya tsare mu wanda addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama asali an gina shi ne akan sabawa yahudanci sabawa nasaranci ayoyi da yawa a qur'ani Allah yana cewa da annabi karka bi su karka zama kamar su wala takunu minal mushrikina minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay' da ire-iren wannan wala takunu kallazina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum azabun azim daka addinin musulunci yana daga cikin shika-shikansa da ginshikansa shine lalle an gina shi ne akan sabawa yahudanci da sabawa nasaranci shi yasa sau da dama a hadisai in annabi zai samu mai abu sai ya ce ku sabawa yahudawa manzo Allah ya ce ku cika gemu ku datse gashin baki ku sabawa yahudawa ku rinka sallah da takalman ku ku sabawa yahudawa ku jinkirta shan ruwa ku gaggauta ku jinkirta sahur ku gaggauta buɗe baki ku saba yahudawa ku ɗora hannun dama da na akan na hagu akan kirji in za ku yi sallah ku saba wa yahudawa duk waɗannan hadisan suna nan birjik duk inda annabi zai ce ku kaza sai ce ku saba wa yahudawa to amma abin mamaki yau zaka samu wasu da yawa daga cikin musulmi abin da suke yi na addini da sunan addini ko na neman falala idan an bi sahu tiryan tiryan sai ka samu daga wajen yahudawa aka samu Allah madaukin sarki kai mana tsari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da mu fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera ku sani duk wanda ya tsawon rai a cikin ku zai ga rigingimu da yawa da sunan addini ko da sunan rayuwa sai manzo Allah ya babu mafita sai ya ce fa alaikum bi sunnati ku dai duk inda za a shiga rintsi a ta rigima ku yi riko da sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidin kuma ku yi riko da sunnar halifofi na shiryayyu Abubakar wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhum da haka ya yan uwa masu albarka duk abin da ba annabi yayi ba waɗannan halifofin ba su yi ba to wannan sunansa bid'a in dai da sunan addini ne ka nisance shi dan ka zauna lafiya domin kar kai asara ka taɓe a ranar lahira ka je wa Allah kana fatan zaka samu lada Allah ya watsi da kai ya jefa ka a wuta domin ubangiji ya ce wujuhun yawma idhin khashiya amilatun nasiba tasla naran haniya akwai waɗansu fuskoki da za ku gansu a filin tashin alkiyama suna cikin firgici da tsoro saboda sun yi aiki tukuru sun wahala amma Allah ya ce wuta zan sa su saboda mai aikin ba Allah ne ya sa su ba a wata ayar ya ce kul hal unabbi'ukum bil aksarina a'mala kuna so in gaya muku waɗanda suka fi asarar aiki da tabewa kamar mun ce Allah gaya mana sai ya ce allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya su ne waɗanda ayyukansu suka lalace tun daga duniya ba a zo lahira ba domin duk aikin da kai wanda ba Allah ne ya sa ka ba ba manzan Allah kai koyi da shi ba to wannan aiki lalatacce ne tun ma ba a je lahira ba wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a amma su kuma tsammanin su su sun fi kowa ibada su sun fi kowa kyautata aiki da haka manzo Allah wani hadisi yace man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad duk wanda ya kirkiri wani abu cikin wannan al'amari namu na addini wanda babu shi to za a mayar masa da kayansa kuma ko addinin musulunci bai ce ayi ba ba a ce kai koyi da su ba cikin fito ku dai ku fi damuwa da ku bi kar ku damu da kirkirowa kar ku kirkiro duk abin da zai kai ku zuwa ga rahama duk abin da zai nisanta ku daga azaba Allah ya riga ya muku bayani manzo Allah ya zo muku da shi daka abin da ya rage shine ku bi na annabi ba ku tsaya kuna kirkire kirkiren naku ba a wani hadisin a wata wani kaulin na Imam Malik yace duk mutumin da ya zo da wani abu da sunan addini a yau wanda annabi bai zo da shi ba kuma yake jin za a yi kuma a samu lada ya ce to yana tuhumar annabi ne da ya ha'inci mutane mana ga wani abu na alkhairi manzo Allah ya ke nuna wa mutane da haka yanzu shi ya zo yana tona asiri yana faɗa kenan shi yanzu ya fi ƙaunar mutane sama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisanta ta Allah ka tsare mu daga fitintinin zamani Allah madaukakin sarki ka yaye mana kuncin rayuwa Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah madaukakin sarki kai riko da hannun shugabanninmu zuwa ga abin da kake so ka yadda da shi Allah ka hada kan al'ummar musulmi akan littafin ka da sunnar manzanka sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafin saukar kan wannan munbari ina mika ta'aziyya ga ɗaya daga cikin jigo na yan siyasa wanda aka yi rashi a wannan jaha tamu mai albarka wato Alhaji Ahmadu Haruna Zago Allah madaukakin sarki ya masa rahama Allah ya sa ya huta Allah ya albarkaci bayansa Allah maɗaukakin sarki ya wakilce shi a cikin zuri'arsa mu kuma idan tamu ta zo Allah ka samu cika da imani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa qumu ila salati